أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله rana ta yau mun yi bayani game da zakar dabbobi to yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan wani fasli wanda yake magana akan zakkar kayan noma kayan gona ke malam yake faslun fi zakatil harf wa huwa al-muqtat al-muttakhab lil-'aysh ghaliban fi zakatil harf wannan fasli zai magana ne a cikin zakkan noma zakkan kayan gona wakwal mukutat kayan gona shine abin da aka tanada abin da ake tanadin shi a aji shi ko ko abin da ake ɗaukar shi abinci ne min alkuti wato daga an ɗauko daga alkuti ne shine abinci to shi ne al-muqtat abinda aka ɗauka aka tanada domin ya zamanto abinci to shi ake ce ma al-harf al-muttakhadu lil aish ghaliban wanda ake rike shi domin rayuwa mabilin jayi ya zamanto shi ne abinda mutane suke rayuwa a kai suke dogaro da shi shi ne abincin su yau da gobe tsawon rayuwa to shi ake ce ma al-harf wannan shi ne tarihin da malaye wa wal muqtatul muttakhadu lil aish ghaliban shine abin da aka tanada aka rike shi domin rayuwa yau da gobe ghaliban galibi fa tajibu zakka to zakka tana wajaba fil hinfati a cikin alkama shine al hinfa zakka tana zama wajibi a cikin alkama wa sha'ir haka ma zakka tana wajaba a cikin sha'ir sha'ir ba mu da shi wal urzi zakka tana wajaba a cikin shinkafa wa nahwiya da abin da ya kama da waɗannan da malam ya faɗi da abin da ya kama da su akwai zakka a cikin su kuma wajibi ne a ba da zakka fil qatani haka ma zakka tana wajaba a cikin qatani ko al-kifani wato shi ne ƙwanƙoni ko kuma wato kayan gonar da iyansu suke ƙarƙashin ƙasa wanda suna cikin ƙasa sai an ciro su sannan a ga amfanin ya ce ce ma alkifani dal'adas kama adas adas ma ba mu da shi adas ma wani abinci ne wato wanda yake abinci ne mai daɗi sosai abinci ne wanda yake narkewa yana kama da wato iyan tattasai sai dai abin iyan tattasai girma shi ake ci al'adas ya yi shi dan girma haka da wadi kuma ya shi kabri to ana mai da ruwa mai da ruwa zai cabi idan ya cabi za a mai haɗi abubuwa da yawa abinci ne dai da larabawa suke ci yau da gobe abincinsu na yau da gobe da wuya a yini a cikin gidan larawa ba ta da su wal basila da kuma basila basila ma ba mu da ita ba wal fuli da kuma ful wato ful wake ne amma babba yana kama da takurga ya fi takurga girma kuma tauri gare shi wannan ma abinci ne da galibi kasashen larabawa ko saudiya ko sudan ko masar ana ce shi yana da tauri sosai har ya kai ma a cikin gidaje ba a dafa shi saboda dadewa yake ana iya haza shi masu shaguna kasashen larabawa suke sai da shi ko masu otal-otal na sai da abinci wato ana iya haza shi karfe uku na dare har gari ya waye bai dafu ba kuma an kashe yadda yake bugun tukunya in ya taso kwan kwan kwan kwan kwan tauri gare to amma abinci ne lahiri abinci ne mai daɗi kamar ta gurga yake kamar kwayan ta gurga ta ciki wal hummus da kuma hummus in ba su ma ba mu da shi duka zakka tana wajaba a cikin waɗannan wa fi tamri zakka tana wajaba a cikin dabino kowane irin dabino busasshe ne amma da galibi a tamri shine busasshen dabino to wajibi ne a hidda zakka a cikin dabinan da ya bushe wa zabibi haka ma zakka tana wajaba a cikin zabibi zabibi shine wato inabin da ya riga ya bushe inab wanda kafin ya nuna da ya daɗi ai mun san inab ko inab shine mai kama da faru amma ya yi faru girma ya yi faru daɗi kuma in kasa ya baki duka kake canyewa baki bai sabanin faru faru kana yadda da shi ko to amma dai kamar yana kama da faru ne sai dai ya fi faru girma kala biyu ne akwai tsanwa akwai ja shi ake cima da inab to kafin ya nuna ga uwan shi yana kusa wato ita ita ce shi kayan yana da sai a cire shi sai a shanya shi idan aka shanya shi to ba zai bushe ba ya tauri zai bushe ya lafi da tsatsi haka kaman faru amma zai koma da sili da alimantarsu alimantarsu ana sai da shi yake cima alisabi mun kaji kace su baka sabi za su baka shi ya kamata waɗannan abubuwa da bamu da su waɗanda Allah ya sa akwai su nan mutum ya zaki ganin su da idanun shi ta yadda in ka zo kana karantar da mutane ka iya ba su misali su san abu ko kai ka daddana abin ka san shi ta yadda in ka ba mutane labari za su gane wal zaitun da kuma zaitun zaitun shi ne ɓaure mun san ɓaure ko akwai ɓaure ne akwai ɓaure mana ɓaure ba wani ce ba ne mai mai tsada ba kusan ma mutane ba su damu da shi ba wal fawaki da kuma kayan marmari a zaitun haka ne ko a zaitun ba shi bane ba zaitun su ne dai zaitun wato zaitun wato dai itace ne masu gishiri kusan mutum na kyamar gishiri ma ba ya ce shi gishiri ga gishiri sosai gishiri ai kai da wuya mutum ya sa ɗaya guda uku gaba yana ci guda uku sai ka ji harshen ka yana yanka ba da sai ga wanda ya saba ko wanda ya san irin unwanin da yake a cikin jiki shi ma ana sai da shi alimantarsin ko sai alimantarsin yana garin gaji za ka same shi an zama ciki ya kwalba ya gajera ko ko babba da ruwan ciki duka magani ne wani shi ne yana da daɗi yana da umarni sosai ba komai yasa Allah subhanahu wataala yake yawan ambata cikin alkur'ani ba sai saboda amfanin shi duk ɗaya da zan daga Allah na yawan wani ko kuma ya waɗe su koda su ɗaya ne suna da wata fa'ida yasa Allah ya ambace su ai ba su kadai ne ɗaya itace ba amma sai Allah ya kebance ɗaya itace wasu ba su da yawa cikin Qur'ani ɗaya itacen da Allah ya wasu to saboda amfanin su Allah ya kebance su da ambato wala tajibu fil qasabi zakka ba ta wajaba cikin abubuwan da suke wato masu kara masu kara kamar me kenan kamar rake kamar takanda waɗannan ba su da zakka shine alqasab babu zakka a cikin rake amma akwai zakka a cikin kuɗin ka mutum na kasuwancin rake ana kawo mai ko yana kawo tilan ba da ne wata kasuwa zai kawo tilan tilan nan garin ya bari mutane zo su dasa kai ni kai uku wani ya sai kai ishirin wani kai talatin wannan juya wanda kake kokarin kana sayar da ke to in shekara ta dole ka yadda musu zakka in sun kai zakka amma su kan ba ka cewa bari ka yadda kai uku duk shekara ko kai goma na rake shine zakka shi wannan mutum ya yi abin da ba daidai ba wal bukuri da kuma abubuwan da suke ciyayi ne abubuwan da suke ciyawu ba su da zakka ba dai aka yi sauce ya wuni amma kuma arziki ne kamar yin sa yi lau irin su salad irin su yakuwa ana ba su irin su yan maka a yan maka ya ba su da irin su yan maka saboda waɗannan duka sai dai a shika ma kuɗinsu da ake juyawa da su ba yake yan maka ta bambanta da su yakuwa ma ta bambanta da su inda ana ajiye amma dai ba abinci ba ne su haka ne ko waddini da kuma kauri wal fawaki da kuma kayan marmari kan rumani kamar rumman rumman shi ne grenadi shi ma ba da waɗannan abubuwa malam wato ya waɗa abubuwan da ke da zakka a nan wurin kuma ya waɗa abubuwan da ba su da zakka a ciki wani sabul harfi lissafin kayan noma mara yace samsatu ausukin ausuki biyar ne ausuki biyar ungani nawa ne ausuki biyar nawa ne ausuki guda sa'i sittin wannan mun yi shi cikin bulugul mura kira an mance an wuce an mance shi wuski guda shi ne sittu da sa'an sittu da sa'an abin nan sittu so biyar nawa ke ɗari uku ɗari uku sa'i ɗari uku shi ake hidda mazanta idan kayan gona dole sai sun kai sa'i ɗari uku sannan za a hidda musu ba وهي ألف رطل وستمائة رطل shine ratsali ma'auni wani ma'auni ne sananne haka da laraba suke sai da mai da shi yana kama da wato mun sani wannan nan ba ba ba wani abu da ake auna abubuwa da shi sai abubuwan da suke shahi masu narkewa kamar nono madara kamar madara kamar mai larabawa galibi suna sai da mai da madara madarar shanu suna sai da ta da ratali ratali wato wani ma'auni ne yana da mariki haka nan kasa kuma da dan dan ma'aunin wani dan gwangwani gwangwani ne haka kaman kaman mudu yake irin aiki irin abun mudu ake mashi sama ya bace kasa ya bude sai ke ce maraton to mala yace sai an yi ratali dubu da dari shidda ratali dubu da dari shidda shine zai bada ستون ساعة أظن ثلاثمائة ساعة خمسة أوسق بالبغدادي درطلي نمتع نم بغداد إلاني بغداد تجي ini babban birnin iraq tsohon birni ne wato yana daga cikin biranen da daddadewa sun yi shekara dubu nawa ana yi ya kai shekara dubu hudu da wannan suna kuma hanyar sunan na nan gare shi ba canza mai suna ba kullu ruflin kowane rufli guda ɗaya mi'atu dirhamin yana daidai da dirhami ɗari wa ishirin na dirhaman wa samaniyatun wa ishirin na dirhaman dirhami ɗari da ashirin da takwas bi dirhami almaki da dirhami na mutanen makka wa huwa khamsuna wa khamsa habba wa khumsa habba shi ne ainihin hamsin kwaya hamsin da kuma kwaya wato hamsin da kuma kumusi guda ɗaya na kwaya ɗaya daga cikin biyar hamsuna wa kumusa habbatin min sha'iri almutawassu na sha'irin da yake matsakaici ne mala ya ce wa inda ma tautabarun ausuku ana lura da ausuki ne bayan an yi sussuka an yi shiga mun gane ko inda ba ta tabar ausuk a inda ake lissayin ausuki ba ga damma ba ba da dami ake lissayin ausuki ba ba da wafi mafiha bayan an zube abin da ke cikinta min alhashabi na kaikayi kenan sai an sheki kaikayi ya ita daban kwaya abincin ta ita daban warrutubati da kuma ɗanyantaka sai ya bushe da abin yana ɗan yana yiwa zama babba amma da ya bushe sai kuma ƙarami saboda haka in akwai in mai kaikai ne sai shidda mai kaikai in mai bushewa ne sannan amfani da shi sai an bar shi ya bushe to daga nan ne za a fara lissafin hausukin kun gane wal mukhraju min zakatil har abinda ake hitarwa daga zakkan kayan gona alwashi shi ne ocean ɗaya daga cikin biyar a goma fi ma suqiya min ghairi mashaqqatin cikin abin da aka shayar da shi ba tare da wahala ba cikin abin da aka shayar da shi ba tare da an sha wahala ba kama isama'i kamar wanda aka shayar da shi da ruwan sama kamar hatsi haka ai hatsi ba mai bashi ruwa Allah ne ke shayar da shi saboda ka tausayi na Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala sai ya ci gaba da ɗaya cikin goma al'ushri wa nisful ushri rabin kuma ushiri rabin ɗaya daga cikin ɗayan goma ɗin kuma sai a raba shi biyu a ba da rabi shi ma suƙiya cikin abin da aka sha da shi bi alati ko bi alati da na'ura kan dawalibi kama ainihi wato aikin da dabbobi suke yi shanu ko raƙumma ko dawaki da su jawo ruwa daga cikin rijiya kun gani ha a dawalibi shine wato a me za a ce mashi kamar injin jika injin da ake sawa motar motar da ake zan cikin ko elawa to wannan shi ne abinda ake yi daga cikin zakar kayan gona wato idan ya zama to da ruwan sama aka shayar da su za a bada ɗaya cikin goma in kuma mutum ya sha wahala da dabba shi ko da kanshi zai ki shawo ruwan yana ba shi kan ruwa to zai ba da rabin ushiri ne rabin sai daga cikin goma akwai dalilin da ya nuna haka akwai aya ko hadisi ko kuma maganar malamai shi na wani hadisi akwai hadisi ko ne hadisi yake cewa al'ushir kuma suke bisa wani rubuwar shi in ji hadisi karatu yana da wuya karatu yana da wuya ke za ku ga wato akwai abun mamaki mutane su taru ga wato mutane sun taru karkashin wani malami amma da wuya cikin su ka ji wani ya sun yi ce duka sun zan malam ta samu ɗaya cikin su shine malam ko ba haka rambani mutane ke taya madina su yi karatu shuru ko malam ya ci shirwa shuru za ka ji san ka ga mutum guda ɗaya kamar shi kadai ne ya karatu madina kadai yake ta kokari yana ta wa'azi yana karantarwa yana wayar da ka al'umma game da addini ina sauran su ba su rike ba kamar yadda ya rike sai zaba masu iya karatu Allah ya dace da ko gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga haka amma mutum ya kamata kai ya dogara da irin wannan mutum ta roƙon Allah Allah ya za karatun da yake iya domin hujja ne a kanka ka sani kuma kamanci nesa to Allah ya tambaye ka in ba kai ma zala da dami ba kai ba to da kai kuma dami ba kaman ba ba yadda za a dole ka kai karatu in ba kai karatu ma sai tambaye ka dami ba kai karatu ba kuma in kai karatu sai an tambaye ka ya aka ka bari ya ya kubce ma ya ga ka saki karatun ba kai aiki faslu mala yace wani fasli fi bayani man tusrafu lahu zakat a cikin bayanin wanda ake rarraba masa kanin to tufawo da ahdil asnafi tamaniya ana ba da zakka ga ɗayan wato nau'uka mutane guda takwas al-mazkurin waɗanda aka ambace su fi qaulihi ta'ala a cikin fadan Allah madaukin sarki inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka kawai ana ba da ta ne ga fuqara da masakin da sauransu dai kamar yadda aya ta faɗi al'awwalu mutum na farko wanda za a ba zakka alfaƙir shi ne talaka wa wallazi yamliku shay al-yasira shine wanda yake mallakar dan abu dan kadan alladhi la yakfihi li aishi wanda baya isa shi domin yayi rayuwa baya isa shi ga rayuwar shi shi kanshi da shi da iyalan shi to ya ke cima al-faqir kaga yana da wani abu amma dai dan karami tana yana da akwakun shi dan akwakun ya yi irin jarin jika da yi uku da biyu na za a baya zakka amma wace irin zakka za a ba shi ta jika guda ko ta jika biyu ba ta jika biyar ko ta jika goma ba zakka ake ba shi mai kwari sai ƙara shi a cikin shagon baɗi kuma shi ke an gama da shi amma mutane ne wanda aka ba zakka baɗi ma shi rai a yayin lokaci ma ya yi watan ya kawo zai yana ta bi ta kowace yan mutuna ko yana ta zuwa wurin mutuna ana gaisa kada ya mun zai amma mafari shi ne mai abin da ake bada a ɗan kaɗan ne za ka ran karya ba an baka zakar jika za a rarraba mun jika jika nan kowa da kamata ya yi ko da ɗan kaɗan jika yadda ka samu wani mutum ba Allah wanda kaga ya san ciwon kan shi ka miƙa mai ita je ya ƙara ko ya nemi aiki da ita ya fara kasuwa da ita shi ma ya zama wani abu shi na amma ba zama baya da rabu kuma sai a ba wani kuma wani har bashi yake ci saboda ya san dai wani yana bashi barka in lokaci gwamnati tana cikin matsala yana iya cin bashi to akwai wasu kuɗi da yake jira su ko ba yake kuɗi in wata abin nan da wata ɗaya an Allah ya ba ko wasu kuɗi da yake jira in ba samu kuma shi kira shi da cikin matsala da kaga fakiri ana ba shi wato yana da wani abu amma dan abu mai zafi kaga mai jarin jika ne yau da ai ba ya san shi rayuwar shi ko ba haka ba ba yawa ɗari biyar duk ba su kana da ma kana da iya kullum da wani yadda ake ai kullum ake magana ba wai rana ɗaya ba ai ba kullum ake ba sai shekara to nan da shekara da na abin da ke gari ka ba ya so yanzu ya sai bawon shinkafa cikin kudin nan da kuma masara ita da cikin shago rai ba ce kuma ga da bujari ya kai dari biyar ko ya mu kai ko miliyan gare shi a wannan rayuwar da ake ciki iyalin shi mai hidima amma sai ga su cikin bacin rai wanda an dan tabo yin jika arba'in ko hamsin cikin kudin to nawa aka samu da aka kashe wadannan wa in kana yamliku nisaban la yaqumu bihi ko da ya kasance kau ya mallake nisabi ma na zakka la ya komu bihi bai tsayuwa da shi shi wannan nisabin wala bi iyali ko bai tsayuwa da iyali shi an kana da nisabin zakka nawa ne za ka bada duka hamsin da wani abu ne za ka bada cikin nisabin zakka ba ka ke na abun baya da yawa sadaka malam yace ko da wa in kana ko da mutum ya zama to shi wannan fakirin yamliku nisaban yana mallakar nisabi nisahin da ya kai a inda mazakka na kuɗi ko da dukiya la ya komu bi wannan nisabin wannan dukiya da ke gare ya ba ta iya abin nan ba ta isa shi ba ta tsaye da mai rayuwar shi wala bi iyali ko da iyalan shi malam yace to fa inna lahu akhdha zakka fa inna lahu an ya'khudha zakka lalle yana da damar shi ma an ba da zakka ya karba amma ban da zakkai shirka shirka bi shirka ku shirka mai miliyan biyu da wani abu za da zakkai shirka ba in ba mutuwar zuciya ba ya amma akwai wani abu in an baka zakka suka matsalar shi ne ka sai nema kuma kana da abin da kai ma kana iya ba wani amma in wani ya zo iske kai ce ma ga zakka zakka ce nake yadda ba ka shirka zai kasu saboda iske kai ya ba shirka biyu ya kasu shirka biyar zai kasu wannan ba laifi ba ne amma ka je ka yi tsayya mai nisa saboda mutuwar zuciya abin da bai kai kawo ba abin da kayan karin shi zuciya an baka shi wannan ba daidai ba ne wannan da shi ake ce ma alfakiru almiskinu wa huwa ahwaju min alfakir miskinin shine kuma wanda ya tsananin bukata daga fakiri wa wallazi la shay'a lahu jumlatun shine wanda babu komai gare baki daya kamar firar kasuwa yake talaka ne ba da komai ko kamar kusun kasuwa wanda ke kusun kasuwa mai arziki me ya kawo kusun masallaci a rishin tsafta ne na masallaci za a ce kusun masallaci saboda ba da ke masallaci wurin tsafta ba a bar fera yana ta yawo ciki annan misalin da ba masallaci wurin tsafta ne amma ta masallaci shi dakunan mu tsafta amma da kaga bera ai ka tsafta ke kawo shi me za a dauka cikin masallaci amma saboda an bar masallaci babu tsafta an bar ramuna da sauran sai zo ta shiga ya sai shiga ya kuna sallah ya bera fur ya wuce gaba wannan mene da yake yi waɗannan masallatan da sun mara karewa galibi masallatai ne lalakawan da cikin su ma babu shahin su minci kasa ce da tabarmin kaba to dole waɗannan masallatai ka same su da ramu ba a sharar su ba a sharar sai dai in tabarmin sun lalace sun sassuke duk sun lalace sai a kwashe su a zidda kawo su haka kawai ake rayuwa su ma waɗannan duk rada ka shi ne nasu sai rada suka lalace a shi to dole bai rada ta masallaci saboda akwai kasance ka zo ko masallaci ka ji masallaci na kalbi yana wari can ga wani ya zata madina can wani ya yi kaki to dole a samu bera ciki saboda aka dai talaka shi ne wanda bi la shay a lahu jumlatan babu komai gare kullum sai ya sai nema kullum sai ya sai ya nemo abin da ya nemo kuma da ya kawo an sani in sa ya je ko kudin kari ya raba su ya je ya nemo musu wani jaji ce ma al-miskin wa yushtaraku fi ana sharrantawa a cikin miskini wa fil fakiri kuma a cikin fakiri ba al-islamu wal hurriya musulunci da yauci dole fakiri ko miskini ya zamanto musulmi ne dole ne ya zamanto da ba bawa a nan wurin kenan fakiri fakiri ba fakiri kirista fakiri ba yahudi kafiri ba a bashi zakka amma akwai inda ake ba kafiri zakka zai zo can gaban insha Allah amma dai ba wai dai yana fakiri ba yana da wadata saboda ni saboda ai lallashin zuciyar shi zo ya musulunta ba dan talauce shi ba الثالث نوك العامل على الزكاة شيني mai aiki akan zakka kaga al'amilina alaiha ce ne wanda kai tambayar nan al'amilina alaiha al'amilina alaiha ba wai barwan masu kuɗi ba waɗanda suke masa aiki direbobin su wannan ba amili wannan al'amilina alal amwali kuma Allah ya ce al'amilina alal sadaqat masu aiki akan zakka su ake magana dole a ba su zakka tunan da ke tsaya ga wannan alaji su ji wurin wancan alaji da fi gidan wancan ya bi kauyuka tattaro dabbobi da raƙuma da shanu da kudade ya shigo ya kawo ma shugaban musulmi ana aikin da ya sai an biya shi shi ne al'amiru ala zaka mai yin aiki akan zaka din kasai kamar sa'i shi ne mai kokari ya tattara zaka a wuraren masu kuɗi wa in kana gariyan ko da ya kasance mai kuɗi ne sai an bashi saboda Allah ya ce a bashi al'amili na alaiha الرابع نهض المولفة قلوبهم su ne waɗanda suke waɗanda ake lallashin zukatansu waɗanda ake ƙaunarsu musulunta manyan mutane ne manyan mutane ne waɗanda ƙarƙashinsu akwai mabiya da yawa akwai talakawa ƙarƙashinsu da yawa da waɗanda suke addinin nasu saboda su to saboda haka in an yi da zakka sai a ba su kwari mutum yadda zakka ya je neme su da miliyan ashirin ko talatin ce ga zakka ta kai menene ce amma addinin ma ko wani abu da ake cima zakka muna bada ta ga waɗanda muka ga muna kaunar su saboda ka muna kaunar ku shi za mu kawo wannan zakka muna hidda mu ba wani mu ba wani Allah ne ce saboda haka kuma kuna da haƙƙi kuna muna zama tare da ku mun ga ya dace a ba ta zakka mutum ne ma'aikaci amma kirista ne ko bai wuri mun gane to ana lallashin su ko kuma ba ma gushe bai da addini saboda ana fatan ya musulunta in ya musulunta dubban mutane za su musulunta saboda suna yi addinin ne saboda shi sun ga ya musulunta sai su bi shi duk sai a samu karuwa a cikin musulunci a annan ba su ciki wanda ke karɓo zakka ya kawo ma ya kawo ma wanda za a raba shi yake ce mana amira ba dole ba tunda za a yara talaka ne sai in ya zamanto dan uwan mai kudin ne shi ma yana da su in za a da su na ya zamanto talaka ne aka miƙa mu dole a ba shi in ba ba shi ba sai ke ba kowa ba shi ma ya sa abin shari'a kyara mutane dole a ba shi abu mai kwari an ba mutum miliyan miliyan biyu ya raba zakka su za da wuce ɗari biyu sun gashi na naka ne wannan kaga wannan miliyan biyu ba ya kallon sai ma ya mance da inshallah alifilon da kudi kamar tsirar da aka yi samu kwamiti na makani da ya fara aiki sai al'amiri na alaikum mutane na nan na ta ji abin nan shirme wai a wai a kama a kafa kumatin zakka wa za ka hawa ba kumatin ita zakka ba kumatin ta shine gwamnati shugaban kasa ne yake kawo wani kwamiti na musamman ya ma ya ma zakka biro da sauransu kamar yadda aka ma addinai biro da minista haka za a yi ministan zakka su dan minista gare su na zakka wazirin zakka su ne shi ba aikin komai ya magana zakka mai kawai zakka tana ba da kuɗi ko abin da ma ya zakka ba da kuɗi saboda wannan abu ne da masu kuɗi suka ɗauke ibada sabanin fatan wanda suna bada ta ba don suna so amma wannan ana bada saboda a samu lada wurin Allah saboda mutum ya tsira ya tsarkake duke shi kenan ya zama wajibi lokaci mai kuɗi ya kawo zakka shi ko kuma a tura mai a ji a waje alhamdulillah ya halitta ba wadda wannan hanya ce ta ta hitina an buɗe wannan kofa yanzu ta ga hitina saboda wanda za a saya a jirgin ki an santa shi ma sai yanzu nan wanda za a naɗa mai sai an yi kiyayya da gaba da faɗa nan wurin kowa ce za a shi za a naɗa in aka naɗa wani kuma daga ran na an ware gaba da shi shi kenan har tashi alkiyama amma in shugaba ne na kasa a ga duk wanda ya nada shi ki ba yadda za ku asali ma ba a ɗauka sai mai diplom wanda aka san ya san harkokin an san kuɗi da yadda ake lissafi da kuma yana da ilimin addini zai azan shi kuma nan naɗawa za na aka ce malamin ciki ma yi malamin shi na ilimi kuma ita zakatan malam ana iya wato aka yi irin wannan gwamnati wanda ba karkashin gwamnati yake ba zan kyan so zakka kuma waɗansu zaki ba baki da kuɗin a ke ba waɗanda suke buƙatar kuɗin shi yasa bai kamata wannan karambani ne matsala ce kwanci hankali shi ne a bar gwamnati in ba ka ba tsaya a haka yaki cina ce mai girma kuma akwai wanda akwai mutanen da yawa haka shi su su raba musu amma in gwamnati ne ko kana so ko ba ka so ko ka yi da ko in tuza ta hidda da kanta su da haka ake sai dai masu kuɗi kawai in sun ɗiba kwanta din su gada an ciccire masu kuɗin su ba dole ka je kuɗi banki ba eh dama an yi tsari abubuwa sai su rage da yawa da yawa mutane da yawa suke unwanuwa da wannan zakar da ake inda yake su ma akwai matsaloli ko matsaloli tsakaninsu gwamnati tana babakire da kudin amma dai kuma ana rabawa gaskiya mutane suna karuwa sosai sau da yawa mutanen da suke fama da ciwon kwada ko ciwon hanta gwamnati cikin wannan zakar za ta ɗauki miliyoyi masu yawa ta ba mutum ko kuma ta hidda ka da wannan kuɗin ka zace waje a ba magani ka gaya an kafa so da yawa ake biya ma yara karatu da wannan kuɗin da da yawa ake biyan malaman wa'azi da wannan kudin talakawa duk wanda ya ce wato biro ce babba a kai ku samu baya mai ba ka samu babban gida irin shi nan garin ba za ka samu babban gida irin na zakka ba hawa takwas gari shi bene ne ga gidan kasa babban wuri ne don dakunan da bai zai shi sun iya kai wajen daki ɗari biyu biro-biro saboda haka wato ma yi wannan zali mutane za su kawo don gwamnati ta shigo ciki amma gwamnati dole ta sallama ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala dole ta yarda da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala in haka zai yi al-mu'allafatu qulubuhum wa hum qaumun kuffarun su mu'allafatu qulubuhum din nan bala yace su mutane ne kuffarun kafirai ba musulmi bane yautauna za a ba su zakka targhiban fil islam dan kwadatar da su su zo su ga musulunci al-khamis na biyar ar-riqab sune bayi wiyoyi yanta wiyoyin bayi wawar raqiq shine bawa al-mu'minu mumi mushtara za a saye shi wa yu'taku a yanta shi bawan da aka kama wurin yaki da aka zo da shi kuma sai ya musulunta kun gane to wannan bawan yana nan matsayin shi na bawa to sai wani ya zo ya ce ba wato me shi ina so ka saida mana wannan bawa to cikin zakka in aka yadda zakka sai a nemi irin wannan bayan in akwai su sai a saye su da wannan kudin da zakka sai a ce ka zama na da kai shi na abin da ake wa wala'uhu lil muslimina wala'in shi ya zamanto na musulmi ne jibin da shi wa na musulmi ne ke jibin da shi zamanto wato wanda ya saye shi din nan shi yake da wala'in shi ana kamar matsayin mahaifin shi yake shi ne uwan shi shi ne uwan shi shi ne dangin shi bayan wani abin ba da shawarar shi ba shi zai daura mai aure shi zai mai kaza shi zai mai kaza asadisu na shidda algharibu shi ne algharib mai cin bashi wanda ya ci bashi wa huwa man istadana shi ne wanda ya ci bashi fi ghairi safahin ba cikin wauta ba ba a cikin wauta ya ci bashi ba ya ci bashi bane cikin sakarci da shirme ba cikin abin da ba dole bane a kan shi ba abu ne irin na alfahari ya ji ya ci bashi ne domin ya yi gasa da wasu saboda ya ga sun yi ci shi ma ba zai ci bashi ya yi gasa da su kaga nan wauta ce to irin wannan ya ci bashi kaga za a kama ya za ka yi da zaka sai ka ce sai ka kyale shi ka ce ai kaso da shi yana ganin ya fito da kaso ya gyara halin shi in ba ka ba goma in ya ci na wani mai da shi za sai ka kyale shi irin wannan ba a taimaka mashi saboda wawa ne sakare ne amma wanda ya ci bashi cikin damuwa cikin abin da yake yana da mutuwa in bai ci wannan bashi ba cikin matsalolin rayuwa ta wannan wajibi ne an yi zanka a hidda a bashi wala fasadin kuma bai ci bashi ba a cikin banna ba ba dan banna ya ci bashi ba dan zai ci bashi ne zai shagiya kaga wannan ba a baya zakka ya biya bashi saboda ba ya biya amma bashi ma koma zai ko kuma ya ci bashi ne ya lalata da mata to ba akwai mutane masu yin wannan mutum ne talaka ba da komi ko kuma yana da ɗan jarin shi da bai kai kawo ba yana da jarin miliyan ɗaya miliyan biyu yana ɗan harakokin shi yana ci da iyalin shi da rayan masu yana ɗan kyalkyali haka yana haske wataƙila yana da gidan kai sai shi kai ma banki gida takardun gidan gida ne wanda ko na laka ne ko ita dai banki duk gida ya tana hasu shi gwargwadon kuma kudin da kake so gwargwadon darajar gidan ka ko shi kenan mutum na da dan gidan shi na laka bai wuce miliyan ɗaya da rabi daki biyu ne da ɗan yi shi ke bai wuce miliyan biyu da can ƙasa da je kai ba banki ya ce bashin miliyan ke so a bashi ana bashi miliyan kawai sai ya tsinke ya mai je sau kashin ya mai mota ya dawo da ita marayi gidan shi na hannun banki ga mota ya karara ma yana hawa da ɗan shagon shi wanda bai kai kawo ba to an kwana biyu yana hawan mota shi ginin ta lalace ashe mota an tuntun shi karya ce mota banza ce to yanzu ya ba ya kai ta kasuwa sai da aka ce jika ɗari biyu za su ya za a yi biya bashi tattara kayan shago za ya karya su ya samu kuɗi ko ya ba iya wada ma wani alaji sai alaji ya ba ya bashi wannan ai wauta ce ya ka bada takardun gidan ka ranka so kashin ya mai ko turi za ka sai na umarni ta ko sabon mota za ka sai bai umarni wannan wauta ce ba a bashi zakka ya biya bashi haka ma wanda ya saboda banna wala ya ji wafa'an bai samu abin da za a biya ba au ya kunu ma'ahu malun ko kuma ya kasance akwai dukiya tare da shi bi iza idai ne amma tana daidai da biyan bashin shi ma'ana ana bin shi miliyan guda kuma jarar shi miliyan guda kina yana da kuɗi amma kuma ana bin shi ba in ya biya bashi shi kenan zan na yi kenan ya zama dan zaman kashe to ya za a yi to wannan sai a bashi in ya ci bashi a cikin abin da yake halak ne gare shi a cikin abin da yake matsala ce domin dama bashi abin da ke kawo shi ne matsala as-sabiqu na bakwai sabilullah shine hanyar Allah al-murad bihi al-jihad abin da ake yi da hanyar Allah na wurin shi ne jihadi dun al-hajj banda aikin hajji aikin hajji aiki ne na Allah amma ba ya shiga ciki ba ka yadda zakka ka ɗauki kuɗaɗe miliyan goma ka ce ka biya ma mutum uku zakka ko mutum hudu cikin ka biya masu aiki aiki cikin kuɗin zakka ba a yi duk da yake zakka aikin Allah ce amma abin da ake ni da fi sabila na wurin shine jihadi to tun da babu jihadi yanzu ya za a ina za a je ma fi sabilillah yanzu wurin yadda zakka yanzu babu jihadi da abin da ake cikin duniya faɗa ne ake kawai tsakanin wata ƙasa da wasu mutane ba jihadi ba to tun da babu jihadi ya za ha ina za a je jiwa kudu sai ba malamai saboda su ma aikin su jihadi sai ba malamai albashi a cikin zakka kamar yadda saudiya take kamar yadda kasar kuwa take kamar yadda su dubai da kadar waɗannan kasashen masu arziki suke babu jihadi yanzu bai kare ba amma dai a yanzu halin da ake ciki babu shi jihadi bai kare ba tashi alkiyama mabu tashi alkiyama ko shi amma yanzu duk maganar da ake tun da babu shi malamai sai suka yi taro malamai da duniya manyan malamai suka yi taro suka tattauna suka rike hukuncin cewa za a hidda zakka wato in an hidda zakka bangaren bi sabilillahi ana iya ba malamai masu wa'azi masu da'awa masu karantarwa sai a ba su wannan zakka sai a juro ta kasashen da suke matalauta ne akwai malamai mabukata sai a rarraba musu wannan sa saboda wannan ma aiki ne fi sabilin da ake fa yudfa'u mala yace to za a bada wannan zakka lil ghasi ga mai yaki ga mayaki shine al ghasi ghaniyan kana aw faqiran wannan mayakin ya zamanto mai kudi ne ko ya zamanto talaka za a bashi min sadaqati daga cikin sadaka ma yunfiquhu abin da zai ciyar da shi fi ghazmihi a cikin yakin shi ba kuɗi za a bashi ya arziki ba in ba da doki sai a bashi ya sai doki in lokacin doki in ba da takobi a bashi zakka ya sai takobi in ba da kibi a bashi ya sayi sai kwali da baka in ba da mashi makami silke duk a bashi kuɗin da za a sai waɗannan abubuwa abin da zai zai kashewa a cikin yakin shi shine za a bashi asaminu to kenan malami ma ba kudi za a bayar na kashi ba kenan ko na sai a bayar kudi jin sai lasu ita ke malam ga zakka mun yadda to amma sai muka ga kana ta wazi ba lasu ita dama yadda zakka mu baka jikka ɗari biyu shine muka soma da amfili da zai ga wannan malam ya baci amfili ne zai da amfili ƙofar zai ba ga shekara da shekaru na tawazin shi ba waɗannan abubuwan ba saboda haka ba sai an gaya mai ba a kawai malam da kayan wazi mun sai masu wannan ba wani abu bane malamin sai sa hannu biyu kana kakka bata aikin Allah ne kake kamar yadda Allah ya taimaka haka so maka lasu ka haka wata rana Allah zai taimaka ba su kuɗi aiki ne na Allah ba a jirgi ba shi kai na hada gina makaranta shi ma da aikin Allah ne ai aikin malami ne azaminu na takwas ibn sabili shine dan hanya wa wal musafirul gharib shine mai balaguro bako al musafir matahi al gharib bako yu'ta za a bashi zakka بشروط بثلاثة شروط تشرط فلا أكبر نولكو ألا يكون سفره في معصية كان بلا قريش زمن تو أتكين صعبان الله tun da ya balaguro ya tashi za a ja wani wata karuwa ya mai ko gaya ko zai wuce a can ya ketara ko kwata na zai ko cikin duniya za a yi taya don kawai lalata da wace ka ɗauki kuɗi masu yawa ya ce miliyan biyar da ma shi a yi lalata kawai cikin duniya ta ina sauka wannan kasa sai yan damwara suka damware shi suka kwashe mai sun kowa ba ga ya mai balaguro ga ya ba ko ba kudana wannan ba a baya tsara mutumin banza ne sai a bar shi ya azabtu sha wahala cikin wannan kasai saboda gobe kai ya koma to shi da kada balagurar shi zama to a cikin safon Allah ne ko kuma yanzu kamar Saudiya misali ya gara Saudiya ba a shirya kasar Saudiya ba a shirya sai mutum ya ce to bare balaraban Saudiya in lalatacce ne ce bare ketara Etiopi ko ya tawo Nijar ko ya zo Najeriya da ya shagiya zai sake shake shi sosai ya koma wannan kudin shi suka kare na tafiya ba a baya zakka saboda ya balaguro saboda sabon Allah ko kasar Sudan kasar Sudan ma ba gidan giya ko guda mutanen mu da ake kaiwa aiki tun suna shan wahala ma'aikatan mu da ake kaiwa daga ministar abin nan sai konsul ko ambasadar suna shan wahala don mutum kullum cikin bacin rai saboda babu giya kusa ya rasa yadda za yi ko a boye ba sai da giya wadda duk wanda aka kama shagon shi da giya wannan shagon ya kama yake wannan shagon shi ke sai ya zama na gwamnati wannan banna yake ya da banna yake cikin kasa sai gurguzu ana shan burkuta a buye arna waɗannan gwara waɗanda suka raba ƙasa suka kuma ƙasarsu su suna shan burkutu amma shi ma a ɓoye ko kuma mutunan mutunan da ya fi na yamma yana shan giya kwalba yana shiga bar ya sha abin da ya shi sha burkutu mai wayi ba ya sha ana ka ba su yanta amma da haka mutum kullum cikin bacin da kayan magana ɗaya zaka je yana ta sake gani ko wulkin mutum ya gani cikin wasila ya gani na sake kullum cikin mutum shi wanda babu giya kusa to saboda haka irin wannan wato balaguro ba a bashi zakka wa an ya kuna faqiran kuma ya kasance talaka ne bil mawdi'in ladhi huwa bi talaka ne a wurin da yake rayuwa talaka ne ko kuma a wurin da yake din talaka ne ma'ana a wani wuri mai hali ne amma ba yadda za a yi wato duke ci da iske shi saboda yana wurin da ba ya iya ko ya yi waya ba za a tuno ya amma a nan da yake talaka wa in kana zaniyan bi baladi ko da ya kasance mai kuɗi ne a garin shi mutum ya tashi ta indiya misali yana iya faruwa mutum ya je kasar kasashen da ko cana shi bai da wayewa irin ta wannan wato transfer na zamani shi ba da shi bai saba da shi ba dubara da ta kumce mai ya zai a can tana talaka ne amma nan nijar mai kudi balagoro ne kuma yana kasuwanci ya samu matsala wajibi ne a hitin hanyar da zakka a taimake irin wannan dan hanya wa Allah ya ji da man yusallifuhu sharadi na uku shi kai ya samu wanda zai baya bashi kada ya samu wanda zai baya rance wanda zai cin bashi gare shi bai san kowa ba ina abin da ya dace da shi da farko ka yi tunanin sadaka to shi ne sai tunanin wa zai baya bashi wa zai ranta mai kuɗi yana iya waya daga can inda yake zuwa wani abokin shi ce da Allah yana so karanto mana kuɗi kuɗi na sun kare ina ƙasa ta ba in yana yiwa tura mai sai a tura mai in yana shi wannan wanda ya ma waya yana da wanda za a iya bashi kuɗi wannan ƙasa sai ya bashi shi kenan da sharaɗin kai ya samu wanda zai bayar rance wa yusaddaq sai a bayar sadaka za a bashi sadaka idan da'a ko kuma za a gaskata shi za a yarda da shi a ce gaskiya ya faɗi idan da'a in ya yi kirarin annabi ibn sabil cewa shi dan hanya ne matayi ne ba ko ne shi ni ba ko ne in ga wannan yana da wuya a wannan lokacin mutum zai ce ba ne shi saboda gari ya girma ba ne shi ya zo nan garin za a tahiya za a tahiya ya mai ko za a tahiya kwatano ganin wane ne waɗannan garin ne da ka ce mai ga mota sai rai sai hankali da abin nan al'amuran su lalace in dai ya mai zaka ko ta na zaka yanzu zaka akwai filan da kuɗa abincin ka za a ba sai bai zai baka haka na an taɓa yin haka na ko ko wani mutum da ya ce za a yi madawa tashi na cikin mota dan can ne ki madawa za a yi tafiya kaza kaza ya tafi mumuwa nan ya nan ya yi bayanan gurin sai alai samari da wanga na alai sai ya ce mai in dai madawa ce ba kan za ka akwai mota ga kan yana sai sai ya zai ya zai ya lalace ya samu kodala saboda mai har ya ci saboda haka yana da wuya wannan lokaci mutum ya ce shi da hanya ne a yarda shi sai dai kawai a kai zuciya ne za a bar shi amma mutane sun ɗauki bara kasuwa ɗauki bara wurin tarin ka ba su su je su makarci su shashanci akwai wani mutum nan shekara shidda bakwai da suka wuce ba haka yake zawa wai haka a tashi hannun shi baya ne yake tashi ne na sha zuwa ne wani saurayi ka karba mai shigi yanzu yana na ya saki hannu da ya ga an gane mutane na sun sha baya zai hita da shekka goma nan wurin tashi da haka ana ta tausayin shi hannu baya shi lallake abin shi ne ke baya nan wurin ya iso goma yana zuwa masallaci goma ta rana nan wani ya tashi daga nan masallaci wani ya tashi sai ya suke nan wurin alajira wani nama ya ci nama ya koshi ga kuka an bashi hannu a haka yana shan lemu ya mai magana ce malam hannunka ba da keke ba aka yi zuci ko nama ne ka ce ya zama magani ne ya yi shiru yanzu shi kenan ya bari amma zuciyar shi ta mutu da bara zuciyar shi ta mutu da bara har yanzu wani lokaci cikin masallaci wasu unguwanni yana tashi saboda Allah ba ya da abin da za yi yana neman ba kazo ne sai tashi sai ba ya da rashin lafiya komai amma dai yana nema a taimaka mu haka yi yanzu babu wata dabara da za yi na'am a'a ai abin da ake magana kakkasa ta ake wa ita zakka ba mutum guda ake dauka a bai sai in yakka nan ci idan zakka tana da yawa miliyoyi ne to ba wai bangare guda ba Allah ya ce ai ba Allah ya ce ka zaɓi cikin waɗannan takwas ɗin ka ba guda ba ka ba wannan ne ka ba wannan bangaren ka ba ka ba fakiri mutum da yake kasuwa amma ɗin jarin shi bai kai ba sai ka ƙara mashi tunan da baya da shi ma sai ka ba shi je ne majalike kasuwa a gani haka ma al'amiri na alaiha kaga akwai al'amiri na alaiha su ma daban suke sai a ba duk cikin zakar ne za a rarraba ta kashi takwas kowane kashi a ba su guda kowane kashi a ba su guda kana rarraba mutum takwas guda in ta yi wa kana rarraba mutane da yawa kana rarraba mutum ɗari ba wanda zai yi zakka ba mutum dubu kuma kowa ya samu bashi saboda yawanta da aka shiga da amma in ya kaɗan ce yanzu za mu ne a ba mutum guda ya ce kai da zarkai shi ka ɗari maka je ka ciccira ka ba mutum ɗari ita duk gari ya ɗauka cewa na yayi zarka amma don da ka tambaya ce dala ɗari ya kaba shi har zarkar dala arba'in wace ne a to dala goma نعم ها نعم a da ka auna su suna ka ka gora da an gama zuwa sun shekara da ka da ka girbi aka zo aka su shige yake sai a auna da in ta kai shi ke ta shi ne to wannan kiyasi ne amma dai abin da ya yi a tashi a auna shi ne mai zaman lafiya shi ma ai suna yi ne in sun sussuke dame guda amma ai ba lalle ba ne wannan daban in ya yi biya maka wannan ba ya baka Allah bai gaya ma duk girman su ne ba duk kwayoyin su ne ba saboda haka abin da ya shi ne a sussuke duka tashi duka in ya so a auna kuma bai wuce tiya da biyu da ashirin ko da ashirin da ɗaya bai kawo tiya da biyu ko don sa'i bai kai tiya ba ba tiya da biyu ko wace ɗari biyu da ashirin da wani abu yake wani sai ya yi ashirin yawwa ashirin da biyu haka ne tiya ashirin bai kaiwa tiya ashirin ma'ana dai tiya kanta yi tsoro a shayi ba a barda da shayi shi yana iya yin sa'i guda dai tudun malamai sun ce wannan ba mata da ya aini da da mudun ma da ake magana ba mudun manzo Allah ba mudun da ke ga hannun mutane ba shi bane na mudun ne na yan kasuwa da ake sai da mata ka gani yana sai da maka so ba shi bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'in ma ba shi bane amma dai auna ana da kaddarawa ne shi yasa malamai suka ce abin da ya shine a samu mutum matsakaici mai mai hannuwa mai tayin hannuwa matsakaita su ba dogaye ba ko su ba ɗan guntaye ba matsakaita duk guda wata zai zama to mu guda kenan guda goma sha nawa shi za ya zama towa guda goma sha shida shi za ya zama towa mudu a sa'i guda ɗaya haka har su shafe ta sai zaman tun sa'i guda da yayi wannan wasu su malamai nan garin sun auna sun gani bai wuce tiya ɗari biyu da ashirin da biyu ko da uku ba ya wuce nan gudu shi ne yake hita a sarka wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم خذهم بالخير اللهم خذهم بالخير اللهم خذهم بالخير اللهم اجعلهم راحمين برعيتهم وبخلقهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسعهم مدخلهم وابدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من عليهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين